نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi ya kaddare dawar ma wannan safiya ta asabar wacce take daidai da takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 wanda kuma ya daidai da takwas ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci na juma'a na bakin nefa ko na nefa a karamar hukumar ningi a jihar bauchi muna cikin tafsiri na suratul talak akwai tambaya ina ga ɗaya ko biyu ko?
assalamu alaikum malam tambaya na shine raka'a hudu da ake yi kafin ayi sallan azhar da raka'a biyu da ake yi bayan sallan azhar ina son ƙarin bayani eh wani ƙarin bayani kuma za mu yi aiki to me abin ya ban dariya to wani bayani kike so tara solo ai bayani ya riga ya gabata kin faɗa hadisi ne yazo wayannan nawafilar ratiba ko to kuma kin ambato su ki yi da neman Allah ya baki lada ki ci gaba da yi ba wani ƙarin bayanin da ya wuce wannan tunda ya ki riga kin faɗa da ca kika ba mu yi hadisin ko a faɗa miki hadisin to wannan wani abu ne daban to abin da kika faɗa haka ne ko in shakku kike to ki dana shakkun ba shakku bane tabbas
wannan kuma take cewa ana bin mahaifiyarta bashi kuma ta rasu shekara ta biyar amma kuma ba ta da kuɗin da za ta biya wa mahaifiyarta ta bashi wannan garare ne sosai kunga ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin bukhari imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar a cikin sahih nashi wata rana bayan gama sallar asbahi akwai wani bawan Allah da ya rasu kashe gari saboda ka da aka zo sallar asbashi a washe gari sai manza Allah yake cewa hal minkum al fulan a cikin nan akwai dangin wane shiru ba amsa ba shiru ba amsa ba sannan ya sake cewa hal minkum al fulan a cikinku akwai dangin wane ba dai amsa ba sai a karo na uku sannan wani can a gefe a baya ya yi magana da kyare ce i akwai ya rasulallah sai manzan Allah ce ba zan ambaci dan uwanku ba ne da wani abin ki ko makamancin haka dan uwanku yana can bashinsa ya tsare shi bai samu shiga aljanna ba yana cikin kunci da wahala in kun so ku fanshe shi in kun so kuma ku bar shi a halin da yake ciki wanda har a farkon musulunci da manzan Allah ya nuna hadarin bashi in ya zo zai yi mutum sallah sai ya ce hal alaihi dainun shin akwai bashi a kan shi in ya ce aka ce eh sai ya ce sallu ala sahibukum to guje ku ɗan ku sallah ni ba zan mai sallah ba saboda a tsoratar da mu haɗarin bashi kuma manzan Allah ya yi wani hadisi ingantacce wanda yake cewa hatta mujahid haƙiƙa mujahid babba wanda ya mutu a fagen daga a fagen ma'araka to inda ana bin shi bashi ba zai shiga aljanna ba ransa yana rataye a ƙofar shiga aljanna har sai an biya mishi wannan bashi to shi yasa bashi musiba ce bashi bala'i ne Allah karba mu da bashi wanda kuma rayuwar yanzu ga ta nan kusan duk muna cikin tsundum wanda za ka ɗaga ba abin shi ba shi to ba kaɗan ba ne ba ba su da yawa sai wanda Allah taimake su amma ba su kakanmu suna nan tsundum ba haushe ya ce wai hanji ne yana cikin kowa eh haka ne hanji ne a cikin wasu amma wasu Allah taimake su to Allah ka samu daga cikin su to wajibi ne gaskiya a ji a biya wannan bashin in ba za ki iya ba sai ki nemi taimako wajen yan uwa ai haka ake yi ai rabawa ake yi ai yadda ake raba gado haka ake raba bashi an gane yadda ake raba gado idan mamaci ya mutu ya bar gado to haka ake raba bashi to ke za ki kawo dubu goma kai dubu arba'in ke dubu hamsin ko kayan ɗakin ki ne dole ki sayar ko kayan ɗakin ki ne ko firis ɗinki ne ko katifa kicin in gani ko sannan kuma ke nemi taimakon mijinki da Allah ka taimaka mini kaga mama na ana binta bashi ko a dace ki shiga dan haka saboda ba karam ai ai shine amfanin ki a gurin ta ya zaki barta cikin kunci har tsawon shekara biyar kuma kina raye kin gani ko ko zaki tafiya daga ke sai zane ɗaya da hijabi ɗaya to ki biya mata bashi an gane domin wannan shine amfanin haihuwa kuma shine ranar haihuwa Allah ya sa mu dace kuma akwai addu'o'i ga sanan manzo Allah ya koya mana saboda gudun bashi hatta a cikin tahiya ma wannan abubuwan tsarin nan guda hudu da manzo Allah yake ci mu yi ko Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri min azabil jahannam wa azabil qabri wa min fitnatil ma ai akwai wa min ghalabatid dayn ko akwai Allah karkasa bashi ya rinjaye ni dan manzo Allah ya ce duk wanda ya zurfi cikin bashi zai karya min al eh kasali an gane min galabatin daini ko? ga shi ma a cikin watan ta hema min al-ma'asami wal magarani an gane? to Allah ka tsare mu da bashi arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ce, Fa'iza balagna ajalahunna, idan sun kai cikar iddarsu, su mata wa'yanda kuka sake su kenan, fa'amsi ko hunna bi ma'arofin, kenan kaga in suna dab da cikar iddarsu kenan ko? tunda irin idda ta riga ta kammala kuma bakin alƙalami ai ya buce ba hunna bi ma'rufin to ku rike su ta hanyar kyakkyawan riko ta hanyar da shari'a ta umarni aw fariquhunna bi ma'rufin ko kuma ku sake su ku rabu da su bi ma'ana ta hanyar da shari'a ta umarni wa ashhidu zawai adlin minkum kuma ku nemi shaidar adalai bi daga cikin ku an gane ku nemi shaidar su a gurin sakin ku nemi shaida su kuma a gurin kome wa aqimus salata wa aqimush shahadata lillah ku kuma wayannan da aka nemi shaida ku in kun tashi ku ba da shaida domin Allah zalikum yu'adhu bihi wayannan dokoki na kar a yi saki sai bayan tsarki kar a in an yi sakin kuma a kula da idda kar a hada idda da idda ko makamancin wannan kar a boye idda wannan shine Allah yake muku wa'azi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira daga cikin ku yi dokokin Allah wa man yattaqillah duk wanda ya bi dokokin Allah ya ba kan shi kariya ga barin azabar Allah ya ja'allahu makhraja Allah zai sanya masa mafita a kowane lamarin shi baki daya wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya azurta shi ta inda baya zato wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah wa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi bi ma'ana Allah ya isa ya zama abin dogara inna Allah baligun baligu amrihi hakika ubangiji yana isar da al'amarinsa a duk yadda yake so qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra Allah ya sanya kowane abu lokaci da muddashi saboda haka in aure ya mutu muddarsa ce tazo an gane ko in an daura auren ma muddarsa ce tazo in ka mutu muddace tazo in ka samu kaza muddace tazo ba wani abin da zai zo ba da izinin Allah ba idan mun kalli ayoyin jiya wannan yana ƙara nuna mana cewa musulunci ba abin da bai bayani a cikin shi ba an gane shi yasa ba addinin da yafi musulunci dadi ba wani karaman abu ko babba face akwai shi a cikin musulunci shi yasa aka ce fasalu ahla dhikri فاسألوا كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون da- da abin da aka waye gari mas'ala ta zo miki harkar rikici ne ke da abokiyar zamanki ko a dangi ko wata harkar ibada ce ko ma'aure duka gashi nan ko kasuwanci to musulunci ba abin da ya bari wanda bai bayani ba kai tsaye in baki sani ba sai ki tambaya an gane saboda karki aiki da jahilci to kun ga dai yadda yanzu wani zai dauka ma a ce aure ma dai yana da wannan tsarin eh mu a musulunci akwai shi tun daga neman auren ai har zuwa mutuwar auren baki daya wani da wani asar daga gurin magabata wani ya kai ɗansa gurin malamin shi bayan haihuwa kamar ya kai wajen wata bakwai ko takwas malam ya yi masa addu'a kuma ya sa masa albarka misali ko sai yake tambayin malamin to a ba shi shawara ya ya kamata ya bi gurin tarbiyyar yaran nan a ba shi shawarwarin hanyoyin da ya kamata ya bi gurin tarbiyyar yaran sai malamin ya ce aika makara ya ce malam bai fai shekara ɗaya ba bai ma iya- bai ma san komai ba watan shi takwas ya ce iya kama kara ya ce ai ana fara tarbiyyar yaro ne tun kafin a uwarsa tun kafin aure tarbiyya take fara bi ma'ana za ka san a wani gidan za ka je ka auro an gane ko domin in baka san gidan da za ka je ka auro ba duk tarbiyyar da kai sai ta ruguje ka je ka auro wadda ma'ana uwar mafaɗaciya ce uwar ma ba ta biyayya ga miji ta an ta fitina kowa a gidan mijin ga yawan tsiya ga harkar ban yan tsubbu ga rashin karatu ga kwange gurin miji ga ƙarya ga rashin kunya to da Allah ya zaka je ka auro yar wannan matar ina tarbiya kuma ai inda ya riga ya zuki wannan nono kuma harka ta baci ai da ya sha wannan nono ya sha guba an gane ko saboda haka diye da zaka yi ka kakkace yayi ba zai yiwu ba yadda ta ga uwarta nayi ita ma haka za ta yi. an gane ko ta ga ita- wata ita ce sufafawa a gidan ta yi dominated din komai ita ce uwar gida sai abin ta ga dama mijin ma tsoronta yake yi kishi ma tsoronta suke yi kuma kaje ka auro ta kuma kana magana tarbiya a ka bata tarbiya tun anan gudu to su irin waɗannan matan ma- masu hali na banza da za mu ke kin auren ƴaƴansu za su gyara an gane ko to amma kawai musamman inda tana da ƴar fata shikenan ka san namiji ko maye ne gurin faran mace an gane ko shi ba ruwan shi an taba samun wani irin wannan ai mai cewa farar mace komai ya ci eh kuma sai gashi ya auro farar dalleliya wato shi Allah duk abin da kake ganin yana yi duk wanda kika ga duk wanda kika ga mijinki ne to ki hakuri shine mijin naki ki dena kallon mijin wata duk wanda kaga matarka ce kai hakuri dama Allah ya ce matarka ce saboda in duk in za a ɗauko maka wacce tafi kowace kyau a duniyar nan aka aura maka wallahi gobe sai kaga wata fita ke ma in za ki auri wanda ya fi kowa handsome guy ko ki aure shi ko gobe sai kin ga wanda ya fi shi saboda buƙatar ɗan adam ba ta cika shi yasa kawai in kin yi aure ki kaddara daman tun allahul mahfuz shi Allah ya rubuta shi ne abokin zamanki wancan din ba naki bane sai ki haƙuri ba wani cewa "Ai, da na aurewa na kaza ba naki bane daman daman ba za ma ki aure shi ba saboda haka yanzu sai ki sawa kanki wadatar zuci ki tsaya ki masa ladabi ki masa biyayya kake ki hangen wani abu wannan shine nakin dama amma in biki samu wannan nutsuwar ba ko to wallahi kin shiga uku kullun kina tuno wancan da kuka dogon soyayya to daman ba Allah bai ce naki bane ba kai ma wannan din ita ce matarka ko mun muku sotta ita ce aboki zamanka ita ce aboki rufin asirinka to amma da mu da kudin duk ba ma fahimtar haka an gane ko kina gidan miji har kina chatin ko kina magana da tsohon saurayinki ko tsohon bazawarinki wannan cin amanar aure ne an gane ko cin amana aure ne ku daina ku yi tsoron Allah an gane ko saboda haka mu gane cewa duk abin da kika ga ya faru da izinin Allah saboda haka ƙarshe dai wannan bawan Allah ya aure farar kamar yadda yake bukata amma haka aka rabu cikin bala'i so saboda haka kenan kaga ka yadda kowace iri ka aura ko bulaki ce ƙarshen baki kenan ko ba haka bane ba ita ce taka kuma a ƙa'ida ba wata mace yasasshiya kowace tana da daraja da kima kuma ka'ida mace ba ta kwantai kawai sai dai in Allah bai kawo mijinki ba amma in kin yi hakuri zaki auru waɗanda suka fi ki muni ma sun auru a hakan wani yake son ki dole in baki da wani ɗabi'un kina da wani saboda haka mu daina damun kan muna fitina har muna shiga muna neman malaman tsubbu muna shiga muna kafircewa kuskure ne wannan ba daidai bane ki dingi addu'a Allah ya baki nagari Allah mai jin addu'a bayi ne an gane to duk waɗannan dokoki da Allah ya shimfiɗa mana don a zauna lafiya shi yasa saboda kame rayuwar dabbobi kame rayuwar akuyoyi shi yasa aka ce in an tashi a yi aure yanzu in ka haifi ɗa ya san wance ce uwarsa wance kuma wane ne babanta babanta ɗan gari kaza ne daga gari kaza ya taso ya zo ma'ana ningi ya aure babarsu babarsu yar gari kaza ce ita kuma sun taso daga cikin garin bauchi ko sun taso daga maiduguri ko daga yola in babu aure ba za a samu wannan silsilar ba duk yankewa za ta yi an gane ko yanzu an san babanka asalinsa kaluri ne uwarka buhulatana ko babanka mana kare-kare ne uwarka berabiya ba haka wane ba ko wancan ba katsiniya wancan ba saukwaciya ko wancan mutum ne ya yi yola buhulatana wancan mutum ne ya gombe duk kaga yanzu ta hanyar aure mun san wannan amma in babu aure fa yadda tumakin gidanka suke haka za mu zama yanzu idan ka je aka haifa maka dan tinkiya ko dan akuya za ka rantse da Allah dan gidan dan ma'ana wayar bulsuru ne wannan balbalan kaga man zama awaki kenan in babu aure to shi ma haka wajen kiyaye idda saboda kar a caku da ruwan wani da wani shi yasa kuna gani ko bayi idan an je jihadi na musulunci idan an zo an raba kuyangu kwarkwarori manzo Allah yake cewa kar kowannen ku ya taka mai ciki eh kar manzo Allah ya ce kar ɗayan ku yayi ban ruwa akan ban ruwan dan uwan shi bi mana kan dan uwanku ya bar ruwa akan shukar dan uwansa saboda koda baiwa aka baka kwarkwara aka sanka in dai tana da juna biyu manzo Allah ce karka take ta sai ta gama an gane ko bi mana sai ta gama sai ta haife tukunna saboda yanzu in tana da ciki idan ka kusance ta to kai bar ruwa akan shukar wadanka ba taka ba ba a san wannan ina fata an fahimci abin da kyau to shi yasa kika ga kuma wani tsari na shari'a musulunci inda yau mace suna yin daduro da wani mutum an gane daduro ko zaman wajo ko sai kuma aka wayi gari ta ɗauki ciki da wannan mutumin da ba ɗaura musu aure ba to kuma sai aka zo aka wayi gari tuba ya shige ta ya shige shi to ya malamai suka ce za a iya ɗaura musu aure a wannan yanayi matuƙar ya tabbatar cikinsa ne ta tabbatar ba ta kusanta kowa shi shi muddin ya yarda cikinsa ne za a ɗaura musu aure kuma aka ɗaura musu aure zai ci gaba da kusanta kayan shi daman ɗansa ne daman ruwansa ne an gane ko daman shukar sace saboda haka yanzu dan yayi ban ruwa a shukar sai ba shukar wani ba ina fata an fahimci abin da kyawu saboda haka don domin zina ba ta haramta halal dan kuna zaman wajo ko yanzu kuma Allah ta rufa garin ku nono tsoron Allah ya zo tuba ya zo to za ku iya auren ku an gane ko wasu malaman da suke cewa dole sai ta yi istibra'i to aka ce to me za ta yi istibra'i eh a ka'ida a shari'ance idan aka ce yau kawo wanci ciki ka ce e ka yadda ke shi miki ka ce e to ɗanka ne zai ci gadon ka za ka ɗauko shi kuma ka haɗa shi sauran ayanka baki ɗaya an gani ko ba shege ba ne ba ana ca ɗan shege ko a shi in ma ce dai ka ce da ka ce mana shegu ne su iyayen amma shi ba shege ba ne ba shi ɗan zina ba shi da laifi ba zaɓinsa ba ne ya fito ta wannan kafa an gane ko in za ku zagi ku zagi iyayen amma shi ba shi da wani zan ba shi da laifi ba abin da ba zai ba na musulunci kawai kaddara ce ta haukan shi to shi yasa a shari'ar musulunci in dai ya ce ɗansa ne ya yarda shi ya cikin to in ta haife za a ba shi kayan shi shi kuma zai ɗauko ɗan ya sa a cikin dan ƴaƴansa na cikin gida zai ci gadansa komai da komai nashi ne dama ba inda aka ce ba za a yi gado ba wai dole sai idan ɗan cikin ka ne sai idan ɗan an ɗaura aure A ɗaura aure ba shi yake halatta gado ba kawai ɗau- ka yadda ɗanka ne ka yadda kai kai mata cikin ita ma kuma ta tabbatar da a masu kusantar ta ba ba wani ya mata wannan cikin ba sai kai in dai ka karɓa to magana ta ƙare saboda ai sai bin rayuwar wannan ɗan koyar an gane to Allah ya mana gam da katar to saboda haka shi yasa shari'a ta ce to idan an sake ki yanzu a matsayin ki wadda aka saka akwai hikimomi kamar yadda na fara faɗa muku jiya akan kada a wayi gari ki fita daga sakinki shi ma kada a wayi gari ya kore ki daga sakinki kina da haƙƙin ya baki abinci a wannan zaman iddar da zaki kina da haƙƙin ya baki gurin zama a wannan zaman iddar da zaki kina da haƙƙin ya kai ki asibiti ya baki magani illa rura ta gindaya an gane ko saboda har yanzu wannan iddar da zaki ai dan a kare masa hurmar sani a kare masa mutuncin shine da darajar shi wala Allah wani abin zai faru daga baya kamar yadda na faɗa muku jiya na kira muku jiya ta yiwu ya huce bayan yayin wannan sakin ta yiwu ita ma kuma ta huce bayan an sake ta sai kuma ta zo ta bada hakuri ko da tana gidan ne ko kuma shi ya je ya bata hakuri in mai saukin kai ne in ma bai iya bata hakurin ba ya nuna kuma ya dawo da ita amma inda ana saki ana zuwa ana kwaso kaya shikenan kaga alaka ta baci kamar daman jira ake yi shi kuma yana sake ce kwashe kayanki shi ma daman kamar jira yake yi wala Allah wani auren yake nema kawai daman beka ne yake so ki bashi an gani to Allah ya sauke to idan idan idan aka wayi gari aka yi haka to kina kana jin zaka sake ta to kuma sai shari'a ta ce kar ka sake ta in kana kusantar ta a'a sai ta yi jinin al'ada jinin al'ada kuma ya dauki to yanzu abin da za ka yi a nan gurin shi ne sai ka sake ta a wannan lokacin amma kar ka kusance ta daman kana son sakinta to tana gaba jini sai ka sake ta amma in ka kusance ta to ka yi kwamɓale an gane ko sai dai ka ƙara haƙuri ka jinkirta ta sake wani jinin tana gama sai ka sake ta to yanzu ka ga shi ne fatsalli ƙuhunna li'iddatihinna bi ma'ana in za ku sake su ku sake su da iddasu to kun kin ga yanzu ta sami jini ɗaya kenan free daman shi ai wannan jinin alama ne cewa babu komai a mahaifarki domin karki da dangi da dangi karki kai dan wasu gidan wasu karki kawo dan wasu gidan wasu shine hikimar dama kowa ya san gidan shi kowa a ba- a bar shi a gidansu an gane to yanzu kinga kin yi jini na daya shikenan kuma sai ya sake ki to yanzu kinga jini nawa ya rage miki biyu a wannan jini biyun Allah ya taimaka a samu maslaha in ma ba a samu ba kin kara daya kinga kin yi nawa kenan yanzu biyu to yanzu fa ya rage ne yanzu kina kan gargara ne ko dai ku yi kome shine abin da Allah yake faɗa fa idza balagna ajalahunna in suka kai dab da ma'ana cikar ajalin su na idda an yi jini na daya an yi jini na biyu yanzu kina neman jini na uku kwana biyu kwana uku kwana hudu ya rage kwana daya to yanzu kuna yan awoyi ne ya rage muku ko ya ce ya dawo da ke an gane ko kuma a'a bai da- bai ce ya dawo da ke ba shikenan kina fara jini kina jin laima kina duba ke kaga jini ne kurin kus dan barya magana ta kare an gane ko yanzu kuma in har ya sulhunta da ke to kuma sai ki- kin ci sabon sadaki yanzu kuma sai an yi zawarci an je an yi an- an yi ciniki da ke in kin ga dama ma ki feke ki ce sai ya linka miki sau uku duk wannan zaɓin ki ne in kin ce kuma na yafe maka baban fati kuma duk wannan zaɓin ki ne an gane ruwanki ne ne wannan saboda haka to shine Allah ce fa iza balagana ajalahunna in sun kai dab da shiga ajalin cikar iddarsu fa amsikuhunna bi ma'rufin abinda ake nufi da ma'ruf a musulunci shine duk wani abin mai kyawu shi yasa ake ta al'amur bil ma'rufi yi kaza bar kaza ka yana da kyau ka yi kaza yana da kyau ka aikata kaza duk wannan shine ma'ruf aiki ne ko magana ce dauke kaza taimakawa da wance kaza ba wance kaza karanta alqur'ani istighfari isalla qiyamul layli je ka ga gaida wane je ka ce wane ina gaishe shi an gane wannan shi duk abin da yake abin kwarai shine ma'ruf to shine Allah ya ce fa amsikuhunna bi ma'rufin yanzu idan har idda bata cika ba kuka dawo da su to da Allah ku rike su da aminci ku rike su da nagarta ya kuma za kar ku cutar da su kar kuma idan an dawo kuma a tada baya ba a yi aikin mun kaza ai da mun kece ai da a'a yanzu kuma sai matsala ta sake dawowa sabuwa tunda kowa baya son daukar laifi haka ne kawai yanzu ku ja layi wancan abin ya wuce Allah ya ce au fariquhunna bima'rufin ko kuma idan kun ga cewa ba za ku iya zama da su din ba kawai dai sakin kuke bukata ya dore to sai a rabu cikin aminci to kin ga na san jiya kin fara al'ada ko ko kuma na san zuwa yanzu jini kin yi jini biyu ko eh na yi jini biyu to shikenan wancin ga kuɗi ki ɗauko mai mota a kwashe miki kayan ki ko kuma ga wannan in kin je ki dan tallafa rayuwar ki zuwa wani lokaci ina miki fatan alkhairi Allah ya kiyaye Allah ya baki babban rabo to wannan ya kamata a cikin mutunci amma ba ma iyawa an gane ko kamar kai ka ce daman haɗuwar tasha akai sai kaga an rabu da zage-zage dangi ana kin juna maganganu ma suna ta gilma marasa daɗi kai ka ce ba soyayya aka yi a farko ba to duk inda za mu bi ire-iren waɗannan karantarwa ta musulunci ta alkur'ani ba za mu faɗa wancan wadi ba to Allah ya ce wa ashidu zawai adlin minkum bi ma'ana in kun yi wannan sakin to ku nemi adalai biyu daga cikin ku an gane ko ku nemi adalai biyu daga cikin ku in ma kuma kun yi sakin ma'ana ajalin dab da cika sai ku kai maslaha kai da ita ka mai da ita to shi kenan sai ka faɗawa adalai biyu daga cikinku kowaye na mai da wanci shi yasa dama kullum ba a fiye son rikicin gida ana kai ƙara gurin iyaye ba yanzu irin wannan sakin farkon da kin faɗa wa iyayenki ai daman wata tana nan daga cikin danginki tana ganin yadda ta yi kwantai sai da ce mutu kasko za a yi rabu da shi a ji a kwaso kaya ke kina ganin tana ƙaunar ki ne an gane kuma irin wannan nawa aka yi ku ce yarinyar ta dawo gida amma kuma sai a ci gaba a jone da mijin da matar a waya har ma a zo ana haduwa nawa aka yi shi yasa ba a ku ji tsoron Allah ya ku iyaye mata ku ji tsoron shiga rikicin ƴaƴanku mata da mazajinsu dan za ku sha kunya wata rana wallahi kina nan kina kumfa baki akan ta suna tatin cikin dare kina nan kina kumfa baki sun hade a wani gurin wani gurin taro an gane ko suna aikata masha a kuma kin ana ta koma kin ce ba za ta koma ba amma sun zagaye suna ma'amalanta juna shi yasa in ta ga za ta koma in dai ba a komawa akwai taka dokar Allah ba ta ai ita take zama kuma ta sanya take ji ko ba haka bane ba in ta ga za ta iya yi mata addu'a Allah ya kiyaye Allah ya kada fitina wanci amma kar ki dage wai sai auren nan ya rabu a a dan biki san me gobe za ta haifa ba to shine Allah ya ce ku shaidu ku ne ku nemi shaidar adalabi daga cikin ku wa aqimu shahadata lillah ko kuma masu shaida in kun ta an tashi neman shaidar ku ku tsaya da shaida domin Allah zalikum yu'adhu bihi wannan fa shine abinda Allah yake muku wa'azi amma ga wanda suka yi imani da Allah da kuma ranar lahira ashe kenan duk wanda baya jin wa'azi baya bin dokar Allah to wannan wallahi in kace bai da lahira ba kai ƙarya ba kamar abin da muke yi a rayuwarmu na yanzu akasari ba mu yadda da lahira ba tunda inda mun yadda da lahira wallahi waɗansu abin ba za mu yi su ba kai da aka faɗa maka lahiran nan lahiran nan fa ba wasa ba ce ba manzo Allah yake faɗa a hadisi ingantacce yace inda kun san bala'i da azaba da take cikin kabari da ba ku kai mamatan ku cikin kabari ba wallahi haka manzo Allah yace yace inda kun san musiba da bala'in da take cikin kabari da bai kai mutum kabari ba da dan uwanka ba za ka yadda kai shi kabari ba ita kuma ka'idan mutuwa in dai ka mutu dole wannan zaman kabarin shine ko da babin ne ko da ba gangan jikinka ko da konewa kai yace da kun san bala'in da yake cikin kabari ko da bai kai mutum ku cikin kabari ba to amma ya za'a kana da wata mafita sama da wannan ne ka isa ka hana kanka mutuwa ne dan ba kai kai kanka ba kai kai kanka ba na kanka bane ba akwai mai kai saboda haka tun da yake akwai mai kai shi zai sarrafa ka yadda yake so ba yadda kake so ba kawai me mafita kai aiki na kai kawai shine magana da wata mace ta zo gurin nana Aisha tana bara tana ce a'anakil a'anakil lahi a'anakil lahu min azabil qabri Allah ya taimake ki akan azabar kabari bayan manzo Allah ya dawo gida take tambayar manzo Allah dama akwai azabar kabari manzo Allah ya ce tabbas akwai azabar kabari kuma kuna ganin Sa'ad wanda irin daraja da Allah ya wannan sahabi kwata-kwata fa shekararsa shida a musulunci amma ba sahabin da yake da falala wanda ya shekara kaɗan a addini irin wannan bawa wanda ya kai saboda ƙimarsa da darajarsa an zo mutuwarsa za a kai shi makwancinsa makabarta sahabai suka ga manzan Allah yana baya-baya suke tambayar manzan Allah me yake faruwa manzan Allah ya ce mala'iku ne wajen dubu saba'in Allah ya turo su don alaka wannan yaran da Allah don alaka ma'ana sa'ad da makabartarsa mala'iku dubu saba'in manzan Allah ya ce sai da al'adar ihitazzatul arshi bi mota sa'ad al'arshin Allah bar taɓa rawa ba sai da mutuwar sa'adu amma saboda mutuwar sa'adu al'arshi ta yi rawa amma manzan Allah yana gefen kabarin sa'adu ana binne shi bayan an gama binnewa manzan Allah ya ce ƙasa ta ma kabari ya matsa sa'adu wannan ƙashin haƙarƙarin na dama sai da ya shige cikin na hagu ya ce to launa jamin ha ahadun lana jamin ha sa'ad manzo Allah ya ce da wani zai tsira daga azabar kabari da sa'ad ya tsira tunda ku sa'ad bai tsira ba ba wanda ya sai tsira dan za ku shafa kan ruwa ku shafa kan ruwa ku nemi zaman lafiya da abokan zaman ku gidan aure ku nemi zaman lafiya da mazajen ku ku nemi zaman lafiya da ƴaƴan mazajen ku ku nemi zaman lafiya da makotan ku amma wata da ka san ma'ana kububuwa ko dage haka take wajen fada a wannan duniyar kin cuci miji kin cuci kishi yake kin cuci ayan miji to dan Allah waye rage miki kuma a hakan zaki tinkari kabarin naki kuna ganin ibadullah ibadullah as-salihin kuna ganin halin da suke samun kansu fa in sun mutu to ina kuma ke ina ne Allah kiyaye to shine Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai ba shi mafita in ya cutar da ke ma Allah kika dogara ga Allah zaki ga mafita in ita ma ta cuce ka in ka dogara ga Allah zaka ga mafita kowa shi yasa Allah ya faɗa cewa in ya tafarraqa yughnillahu kulli min fadlihi in aka zo aka rabu min sa'ati in aka riga aka rabu in dai kowa gaskiyar sa ya tinkara kowa zai datar da shi zaka wani lokacin an kasa gano bakin zaren tsakanin miji da mata abin ya rikice an yi sulhu abin ya gagara to a rabu din za ka ga irin wannan in an yi rabuwar kowa sai Allah ya mai canji mafi alkhairi ita sai ta samu mijin da ya ɗala wannan shi ma Allah sai ya bashi wata tafi wannan amma muddin akwai cutar juna to duk wanda yake azzalimi daga cikin su za ka ga kuma fansa ta biyo baya an gane ko ko ita fansar ta haukanta ko shi fansar ta haukan shi to shi yasa ba a zalunci a rayuwar aure alaki kwaikwayo ne me shi yake bi an gane to shine Allah ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai ya azurta shi ta inda baya tsammani wa man ya tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah a cikin dukkanin lamuransa fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi Allah ya isa ya zama abin dogaro Allah shine wanda zaka dogara da shi ba zaka tabe ba shi yasa yazo a sunna manzo Allah yake addu'a Allahumma Allahumma la takilni ko ila nafsi tarfata aynun wala aqalla min zalika Allah karka banni gwargwadon kibtawa ido a karan kaina ba tare da ka shiga lamarina bayan Allah Allah ka shiga lamarina Allah komai nawa ka jibince shi ya ubangiji to in kana wannan addu'a da iznin Allah Allah ba zai baka kai kadai ba komai zai nusashe da kai ya dora ka akan hayi take mana daidai to shine Allah ya ce inna Allah balighu amrihi hakika Allah da abin da ya tsara sai ya kai gaci ni ne zan zan tsara ba lalle in kai gaci ba ko Allah ya dauke ni ko kuma sai abin ya kusan faruwa sai kare tsarin ya baje an gane Allah ya ce qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra Allah ya sanya wa komai lokaci saboda haka ba bakin ciki idan auren ki ya mutu time din mutuwarsa ne yayi daman tun kina cikin mamanki an ce zaki wa shekara goma da kwana daya a gidan mijin kuma kin yi an gane ko ko shekara biyar wani auren ma kafin a tare ya mutu an gane to duk dai abin da ya faru kar a yi bakin ciki da izinin Allah ne na'am Allah ya mana gamda ka tara muje
wallahi ya isna min al-mahid من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا na'am dama za mu ga kamar yadda na faɗa mana jiya mata iri hudu ne dangane da idda ko akwai yarinya da za a aure da ita bata balaga ba to bayan an yi auren kuma wani uzuri ya zo aka rabu bata fara al'ada ba ita ce mana karama kenan ko wannan za ta yi idda da wata uku ne an gane ko da ita da wadda ta ta zama man babban mace ayisa kenan ko wacce ta kai shekarun ta daina jini to da ita duk hukuncin su daya duk za su idda ne ma'ana da wata nawa wata uku an gane ko mai jini kuma ma'ana jini uku salasatu quru wal mutallaqat kamar da Allah ya faɗa an gane ko jini uku za ta yi bi ma'ana jini na daya yazo ta yi wanka jini na biyu yazo ta yi wanka in jini na uku ya zo yana farawa in mijin ya ce a ɗaura a lokacin ma ya halitta a ɗaura mata an gane ko tunda jini na ukun na zuwa kuma ya kammala ba ƙa'ida ba ce sai ta yi wanka ba ƙa'ida ba ce sai ya gama kawai dai malamai sun yi saɓani ne wannan ƙuro ɗin da ake nufi me ake nufi wayansu malaman suka ce ƙuro ɗin da ake nufi ma'ana jinin bisa haka kenan tana fara jini ta gama idda wasu kuma suka ce a ƙuro ɗin tsarki ne sai jinin ya gama zuwa kwana huɗu take ko kwana biyar ya yanke yanzu tsarki ya zo to wannan shine qura'u din sanan za a daura mata aure amma duk wannan ba ishkali bane ba in dai jini na ɗaya ya zo jini na biyu ya zo jini na uku ana son ku gane cewa shi a cikin idda akwai tsari na shari'a wanda haka ta so a yi akwai kuma wata hikima ta ilahiyya na farko me yasa yanzu misali in an saki mace tana da ciki yaro ai kun ga ko wata nawa za ta yi ba ta idda sai ta haihu ko kuma an sake ta da ɗanyen goyo wacce in tana goyo ba ta al'ada ba haka bane ba to kuma sai aka sake ta a ranar suna ko bayan suna da sati ɗaya ko kwana goma to haka fa za ta zauna har sai ta yaye jini ya zo mata tukunna don ku gane shari'a ce yanzu wannan zaman da za ta yi na shayarwa in dai jinin guda uku bai zo ba to har yanzu tana nan cikin idda in shi mijin ita ce matarsa ta hudu to bai halatta ya shiga neman wata ba don har yanzu wannan matarsa ce an gane ko bi ma'ana har yanzu matarsa ce ita tunda an wayi gari bata fita daga ma'ana huruminsa ba tunda inda zai mutu a lokacin za ta gaje shi inda za ta mutu shi ma zai gaje ta an gane to saboda haka kenan kun ga bayan cewa idda tana daga cikin hikimarta shine a kiyaye hurman mijin baya sannan kuma daga cikin hikimata haka Allah ya tsara inda ba haka bane ba sai a ce kawai mai ciki kawai a mata kiyasin mai danyen goyo sai a ce bari a mata kiyasi kawai na wata uku kamar da ake wa yarinya da gyatima ba haka bane ba to amma ba a mata ba aka ce ko za ta yi jinin nan ba sai ta yaye sannan to haka za ta haƙura tana zaman idda kin ga wannan ita ce ba na doguwar idda an gane to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ne yake faɗa yake faɗa mana kace-kacensu ya ce wallahi ya isna min almahidi ko duk wacce ta ɗaya ba ƙauna daga jinin al'ada min nisa'ikum daga cikin matayenku inir tabtun fa'idatu hunna salasatu ashhurin to wannan iddarsu shi ne ma'ana wata uku wallahi lam yahidna wacce kuma aka wayi gari ba ta ma'ana jinin al'ada wallahi lam da wadda ba ta jinin al'ada dukkaninsu ma'ana jini uku ana wata uku za su da inir da, da ma'ana allati ya isna min al-mahidi da kuma wallati lam yahizna da wadda bata fara jinin ba Allah ya ce wa ulatul ahmali ma'abota su kuma ciki ajaluhunna ajaluhunna an yada an hamlahunna su idda su tana cika idan sun haifa abin da yake cikin su to kin ga kenan Allah ya kasa ya kasa mata gida hudu kenan ko da Aisha da Karama ita ce bikir an gane da za su yi wata uku ne mutallaka kuma jini uku za ta yi aisha kuma nan kuma hamila kuma za ta yi idda ne da haihuwar abin da yake cikinta misali ya danganta duk da yake malamai sun yi sabani amma dai abin da ya fi inganci shine kame da qur'anin ya faɗa za ta idda da haihuwa ne saboda haka ko da yaron ciki aka sake ta to har yanzu tana nan cikin hurmarsa matukar dai wannan magana da muke idan sakin ba ba'ini bane ba an gane ko in saki ba'ini ne ko magana ta kare saboda haka za ta zauna har sai ta haihu in ta haihu kuma shikenan idda ta cika malam fuqaha suka ce za ya daura mata aure walau bi qurbil wulada ko da a gurin da ta haihu ne ma tana haihuwa yau din nan an gane ko to ya halatta daura mata aure a yau in wannan ana faɗa miki tsarin shari'a ne an gane amma ba lalle ya yi hakan ba ko amma an an iya samu misali ya halatta wala ala dama yana nan ya dana dama yana nan ya fake yana ta dako komai nashi ya zama redi an gane ko yana jin labarin ta kawai shi kini ci a bani lambar ta to yaya ta ce to ba matsala shi kenan sai a ji a shafa wala ala tafiya yake sanyi sai tafi da kayan shi ba shi kenan ba ko kuma kada wani ya masa ma'ana ya mai shigar gaggawa to sai ya wub da ita kawai shi kenan an gama ya ce in kin gama iddar in kin gama wankan ba matsala da sauransu kya tare Allah ya mana gama da katal to shine Allah ce man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah Allah zai sa mai sauki a cikin lamarinsa duk wanda kaga yana shan wahala to shi ya jajibo wa kanshi amma in dai zaka bi dokar Allah zaka samu sauki shi yasa babu wahala ko azaba abin dokar Allah sauki ne da rangwame an gane in ka kana shan wahala to kafan dare ne saboda haka tunda kafan dare shikenan su kafan dare wa Allah sai Allah ya kyale ka to Allah ya ce zalika amrullahi anzalahu ilaikum ya ku al'ummar Muhammad rasulullah wayannan fa dokokin Allah ne wayannan umarnin Allah ne ya saukar zuwa gare ku kuma Allah ya ce man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu an gane ku Allah ya ce man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya gujin azabar Allah da kamun Allah ya kafir an husayi atihi Allah zai kankare mai munanan ayyukansa wa yi uzim lahu ajira Allah kuma zai girma madadansa baki daya shakka ba ba wanda baya san ma'ana girman lada ko to amma dole sai mun bi dokar Allah shi yasa ku gane wani abu guda daya sautari shi da kuke ganin shari'a ta musulunci kullun in kin kalle ta sauki take nema wa dan adam ba wahala ba dokokin ɗan adam na ƙasa su suke sa wa ɗan adam wahala amma ba dokar Allah ba. An fahimta? Shi yasa bambanci tsakanin sama da ƙasa tsakanin dokokin Allah na musulunci da kuma dokokin duniya. Su dokokin Allah na musulunci salihati li kulli zamanin wa makanin wa ummatan. Ma'ana dokar Allah tana dacewa da kowane irin zamani, tana dacewa da kowane irin lokaci kuma tana dacewa da kowace irin al'umma. Amma dokar Bature fa da an ɗauki lokaci sai ai mata kwaskwarima. amma inda za a dawo abu dokar Allah to shi kenan an huta ba kunci in kaza babu ai kaza in kaza babu ai kaza in kaza babu ai kaza to wannan dai sune tsari da Allah subhanahu wataala ya shimfida dangane da mana iddar mata ta wannan bangarori guda hudu insha Allah na أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف فإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا na'am Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum wa'annan mata da kuka sake su dinnan wanda za su idda ku ajiye su a inda kuke a zaune bi mana ku ba su ɗakin ta ta zauna ta idda a gidanta ko ma in ba gidan bane ba dai ku ba ta gurin zama mai kyawu min wujudukum daga cikin abin da kuke da shi wala tudarruhunna kada ku cutar da mata a lokacin idda litudayyiqu alaihin dan ku takura musu ku matse su wa in kunna ulati hamlin idan kun sake in kuma sun kasance suna da ciki fa anfiqu alaihinna ku ci gaba da ci da su hatta ya da'ana hamlahunna har sai sun haife abin da yake cikin su fa in arda fa in abda'ana lakum idan suka shayan muku da su bi ma'ana ta haifu idda ta cika to yanzu kuma kaga yanzu ita ba taka bace yanzu wata magana za a zo kuma sabuwa to in za ta shayan maka da ɗan to fa'atu hunna ujura hunna to ka biya taladan shayarwa an gani ku wa tamiru bainakum bi ma'rufin ku ba wa junan ku umarni ta hanyar al'amura masu kyawu kada kuke umarta junan ku mana da aikin banza wa in ta'asartum idan abu ya gagara bi mana an kasa samun matsaya wala Allah ita ta ce to kake ban dubu goma duk wata na ladan shayarwa shi kuma ya ce biyar zai iya ko shida an kai mari an kai goro an kasa ittifaqiyya Allah ya ce to fasaturdi lahu ukhra to shikenan sai a dauki ɗansa ko yarsa sai ya je ya nemo ta mai shayarwa an gane ko tunda ciniki ya gagara kamar yadda ma'ana Allah yake faɗa mana Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi in kun tashi ciyarwa da matayenku a halin idda ko kuma a halin shayarwa kowanne ya ciyar gwargwadon karfinsa wani ya ce akwai wanda ma zai iya bata dubu ɗari duk wata ba laifi ba ne tun da akwai wadata wani kuma ya ce gaskiya kin ga ba zan iya ba zan ke baki dubu uku dai ko dubu biyar kowa dai gwargwadon ma'ana menene ikon shi shine Allah ya ce li yanfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu duk wanda kuma arzikin sa cikin cokali ne bai ta kara ya karya ba an gane ko falyunfiq mimma atahu Allah ya ci da ita gwargwadon abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa rai sai abin da ya hore mata sai ya ja'alallahu ba'da usrin yusra da sannan Allah zai kawo sauki bayan tsanani Allah kuma na gamdakatar to kun ga tsari na musulunci inda zaka san aure ba lamarin wasa bane ba ka gane ko duk wannan fa dokoki ne na aure wanda inda muna bin su a ƙasa da wasu rigingimin aure da mun samu sauki a kansu amma magana ta gaskiya da mu da ku duka din ba a san bi kawai kowa da ya fi son yayi abin da ya ga dama da kalan kanshi to kun ga shine Allah ya ce to askinuhunna min haythu sakantum bi ma'ana ku aje su a inda kuke a zaune ta yi bayan ka sake ta kana ganin wala Allah za a samu barazana ko kishiyar za ta gora mata tana jefa mata maganganu musamman in baka da karfi a gidanka ko kuma za a waye gari danginka suna jefanta da maganganu to shikenan sai ka samu wani gida ka kama mata an gane ko ko kuma daman kana da wani gida sai ka ce a je a gyara mata gurin can a kai mata kayan abinci a kai mata kayan shimfiɗa a kai mata komai da komai an gane ku komai kawai zuwa ne gurinta ba za ka yi ba a matsayin miji amma komai za a ke bata ko dai ake abinci ana kai mata ko kuma a bata ma'ana ta ke girkinta da kanta to shine Allah yake nufi askinu hunnan min hasakantum ku aje su a inda kuke a zaune kada kuma kai kana guri mai kyawu ita kuma saboda tana idda akai ta guri mara kyawu ba daidai bane ba kwace ga wancan ɗakin na kusa da garken dabbobi can can zaki koma kaga wannan wulakanci an gane ku a nan ɗakin ta za ka barta sai inda wata matsala za ka canza mata in ba matsala ka barta a nan inda matsala kuma to kai ta wani gurin da bai gaza daraja na wannan gun da kake ciki ba amma inda za ka kai ta gurin da ya sai ƙasa da daraja na wannan take ciki to ka zalunce ta kuma ba kai daidai ba kaga duk wannan shine haƙƙin ku da shari'a take ne muku sai ku tabbatar kuna ta bulayi a ƙungiyoyin banzawa masu neman haƙƙin mata ana haƙƙin mata wa ya tawaye haƙin naku ko da kuke a wulaƙarce musulunci ya zo ya ɗaga ku in kuka nemi ɗaukaka da kariya ba daga musulunci ba kun wulaƙanta da ya kuke da fa yadda ku yadda kasan akuyar gida dokin gida haka kuke ba idan idan uba ya mutu ɗa sai ya gaji matan baban shi wasu ce kaɗai baya gado kawai ci gaba da mu'amala da su haka fa kuke ko kuma in an mutu a hana ki gado gani ko kuma idan an haife ki a rike ki a wulakance saboda ana ga ke mace ce konzuma ce ba ki production din komai kawai ke yar a baki ce irki halaka abu shira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kawim da zan kawo ayar na san za a kawo ita yasa lokaci na kaɗan ne
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون abinda nake so in ja hankalinku anan ku mata ku gane ku kalli daga ina kuka fito a da tarihin ku yanzu kuma ya kuci an gane ko ku fa mutane ne wanda da ba a damu da ku ba in an haifa maka ya mace ma tashi hankali ya ishe ka kawai tunani kake yi za ka haƙa rami ka binne ta ne ko kuma za ka riƙe ta a matsayin kawai ‘yar kiwon dabbobi ‘yar wanke-wanke ‘yar dako haka ba kuke a musulunci ba a ƙaunar ku amma saboda Allah ya ɗaga darajar ku Allah ya nuna da ku da maza duk matsayin ku ɗaya Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi ya habu liman yasha'u inathan ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
To kun ga dan Allah ya daga darajar ku sai Allah ya ce shine ya gwama mulkin sama da ƙasa cewa nashi ne sai ya ce shi ke ba da ‘ya'ya mata. Kun gani? Kullum malamai kuma suna cewa fara ambatan abu a farkon lissafi yana nuna menene darajar shi. Waccan wata baiwa Allah da take ta waƙa mali a ba Hamza ta laya a tina ko? Me yasa baban Hamza ba ya shigo gidanmu? wai saboda wai wai wai wai kawai ya ya tsaya kawai a gidan makotan mu yake wai saboda muna haihuwa ƴaƴa mata tace ashe bata sani ba ashe bai sani ba wallahi haihuwar ƴaƴa mata mu kama matan ba a hannun mu yake ba kawai muna bada abin da Allah ya bamu ne ka gani saboda haka dan me zaka tsani mace in tana haihuwar ƴaƴa mata ko ka tsani ƴaƴa mata ba aikin ta bane tsani Allah duk mai gudun matarsa ko mai jin haushi tana masa haihuwar ƴaƴa mata wannan mahaukaci ne kuma jahili ne bai san Allah ba da Allah yake yaƙa ba kowa ba duk mun gani a ran nan ko da yadda ake halitta baki daya to kaga akwai hannun uba ko a hannun uwa babu to kaga wannan sai ya kawo ya mace to haka shari'ar musulunci ta zo har manzon Allah yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli manzon Allah yake cewa mafi alkhairin ku a gurina da matsayi da daraja wanda ya zama lamba ɗaya a gurin matan shi ashe kenan kai in dai banza ne a gurin matanka to kai ba kowa bane a gurin manzon Allah kuma sannan hatta a hajjin bankwana manzon Allah ya ce ma'ana ku rike mata da adalci an gane ko istausu bin nisa'i khairan ku rike mata da aminci kar ku wulakanta su kar ku ci mutuncin su duk mai wulakanta mace to daman wulakantacce ne uwa ita ce asali saboda haka ku ne asalin duk wani ɗa namiji duk wani tinkaho da namiji zai a duniyar nan ina ya fito uwa ta haife shi mace ce an gane ko saboda haka duk malami ne ko shugaba ne ko mai kudi ne dan mace ne dai ita ta sha wahalarsa ciki sa wata tara wata ma ya haura wata tara ba haka bane ba aka zo aka sha wahalar goyo aka sha wahalar reno amma yanzu ya zama babba yana wulakanta mata duk mai wulakanta mata daman can wulakantacce ne ba mai mutunta mata sai sai mai mutunci ba mai wulakanta mata sai wulakantacce an gane ko shi sa kuke ganin musulunci yake ji da ku yace a killace ku a gida yace kar a ba ku fita in kuka fita mun shiga uku an gane ko to gashi na mun fara shiga uku ku yanzu tana gurin aiki wajen awa 8 awa 9 bayan Allah ya mana division of labor ya ba mu out ya ba ku in amma kun ki sai kun fito out din ku yi gumi mu gumi ku ce wai mu ce wai duk kuka kawo kanku ke yar gata ce ki zauna kawai ki ciki miki kafa amma kika ce ke ba haka ke so ba kin musan ke ma ki je ki wahala kina oga kin baro oga a gida ga wani katon oga kuma a gurin aiki Allah ya sauke kaga harka ta baci an gani to Allah ka kiyashe mu saboda haka almuhimmi dai ku gane cewa wayannan dokoki duk mutuncin ku ake nema muku a musulunci kar ku yadda da wani tsari na bature wai a kula da haƙƙin mata ko kuma yara ƴan mata duk ƙarya ne bulaci duk tsarin da za a nema muku haƙƙi in ba na musulunci bane shirme ne ku kalli inda kuka fito ku kalli kuma ya matsayinku a yanzu eh mutum mijinki ba zai shiga wuta saboda haƙinki eh ashe baki da daraja kuma aka ce rike kici mutunci kuma in yi ci mutunci duk wannan dokokin ku ga Allah ne fa yake kare muku ku faɗa min a dokar bature ina aka ce a muku haka ba sai dai a je a yi talle da ku a gidajen mai ba a fasta a sa fasta tallar taya ma dan bala'i sai a sa mashi ba ka kame da kuma zai so yi zai da kai da nan babu ayi ba zai ba sai dai Allah ya yi mu abin da tsari ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana zawarawan cikin ku Allah ya aurar da su wayanda suke kuma da ɗaiɗai a gurin mazajen su Allah ya kawo dama a ƙara musu ba za ku amsa ba wato ku fahimci wani abu guda ɗaya fa kuna ji na kuna ji na muna da ‘ya'ya suna nan a zaune, muna da ƙanne zaurawa, don Allah idan ba a gwamawa bibibibi ina za su shiga wancan. Ku ji tsoron Allah, yanzu ke da kike ba ke son a kawo miki kishiya, amma inda ƙaninki ko wanki zai ƙara aure mai zaki, hadda gudunmawoki, munafukar Allah. amma yanzu a kawo mata ba ta so, mun shiga wani yanayin da idan wallahi ba a yin bibi uku uku ko wallahi kuna da matsala kun fi mu shiga matsala wallahi saboda haka kawai ku yi ta faɗa wa Allah Allah ya kawo ta kirki in ta banza ce kada Allah ya bashi iko auro ta kawai abin da za ku kenan addu'a da za ku dage kenan amma in ba a gwama ku bibi uku uku ga ƴaƴanmu nan suna ta tasowa suna gama makarantu ga kannanmu nan an sako su ko kuma ma'ana yayi mu an sako su ya za su makale kowace mafaka take so ta samu ɗan mazaurinta mai ɗaya ya ƙara da ita na biyu ya ƙara mai uku ya ƙara kaga sai a rarrage in an taso daga makarantar 'yan mata kuke ganin matan far to kuma ba a ƙarin haka za a zauna Allah ya ba mazajen ku masu ɗaiɗai da bibiyu da uku uku ƙarin cikewa wa'anda kuma ba su da shi Allah ka ba su Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da kuma sifofinka maɗaukaka duk marasa lafiyan cikinmu Allah ka ba su lafiya iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu da malamu baki daya ko kwanan nan kun ga ɗaya daga cikin malamanmu na sunna ƙasa ya mutu Sheikh Said Hassan Jingir muna masa addu'a Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa da shi da ire-iren malamanmu da suka rasu a baya da iyayenmu duka da kakanninmu mu da muka saura Allah ka kara mana lafiya idan ta mu tazo Allah ka sa mu mutu da kalmar shahada Allah ka sa mu mutu bayan mun gama wani aikin alkhairi irin mutuwar Sheikh Ja'far Allah ya kara masa yadda irin mutuwar ma'ana shek albani irin mutuwar dan mai shiya kaga da irin wannan mutuwa muke nema mutum na sallah a ran juma'a kashe shi mai kamanta kuma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi